الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن ربنا عز وجل أكرم الإنسان وأمر بخفض الجناح للمؤمنين فقال واخفض جناحك للمؤمنين كما أمر سبحانه بالتلطف والتلين بالمسلمين بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم وجعل المولى الكريم الفظاظة والقسوة والإساءة تنفر المسلمين بعضهم من بعض ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إن الإسلام حريص دائما على كرامة المسلم وصيانة عرضه وإن المسلم التقي يجتنب التعدي في عرض أخيه المسلم تنزيها للسانه أن يكبه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه مسلم عباد الله والمكتسب بأعراض المسلمين من أصحاب النار فعن المستورد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم رواه أبو داود والبخاري في الأدب أيها المسلمون علينا أن نتعود على حفظ كرامة المسلمين قولا وفعلا ويتماسك كل منا لسانه ويبتعد عن إيذاء الآخرين بسب أو شتم أو قذف أو احتقار أو لعن أو غيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد السب والشتم فسوق فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه وجعل لأن المؤمن كقتله كما رواه البخاري وتوعد الله تعالى المتصف بالهمز واللمز بقوله ويل لكل همزة لمزة الهماز الذي يكثر من عيوب الناس بلسانه واللمز بالفعل ولو لم يكن لهتك الأعراض إلا أنه يهدي إلى التفليس يوم القيامة لكفى به جرما وخطرا قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما المفلس إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه أحمد والترمذي نسأل الله السلامة والعافية والغيبة ذكر أخاك ذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه وإن لم يكن فيه فقد بهته رواه مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود فينبغي للمسلم أن يقلل من الكلام فيما يخص الآخرين اتقاء شر المنزلة في الآخرة فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه رواه البخاري ومسلم ومن سمع الأعراض تنتهك أو شيئا من ذلك فليرده ما استطاع لقوله صلى الله عليه وسلم من رد عن إرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة متفق عليه عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka ‘yan uwana musulmi a wannan juma'a tamu mai albarka yau muna goma sha shida ga watan juma'adul ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1444 mun ɗauki wannan gyaran ne daga nuni da aka yi muna rage kwanan wata ɗaya to aka nuna shemu kuma muka ɗauki wannan gyaran da aka yau muna goma sha shida ga watan jimadal ula wanda a ƙida miladiya yau tara ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan khutuba za ta yi magana akan alfarman musulmi da haɗarin giba a baya can mun gabatar da khutuba kwatankwacin wannan wanda muka yi nuni akan cewa cikin manya-manyan dalilai da ya sanya muka mai da hankali akan alfarman musulmi da tsara harshe da nisantan giba da batanci la'akari da cewa an zo kaka ta siyasa waɗannan matsaloli suna yawaita a cikin al'umman musulmi a daidai lokacin da yake kuma manya-manyan zunubai ne suna jefa al'umma zuwa ga fushin Allah subhanahu wa ta'ala suna kuma iya gayyato musibu da fituntunu su fada cikin al'umma duk al'umman da ya zama ba ta tsara mutuncinta ba tana sokan mutuncin kanta tana ɓatanci ga kanta tana aibanta kanta irin wannan al'umma Allah subhanahu wata'ala yakan cire mata alfarma sai Allah subhanahu wata'ala ya nufe ta da musibu da bala'o'i da tashi-tashin hankula hakanan Allah zai basu cikin wannan ukuba har sai sun dawo sun koma ga Allah wancan khutuba da muka gabatar idan ba a manta ba mun gabatar da wato waɗansu nasosa na shari'a waɗanda suke nuni akan haɗarin sukan musulmi kafin nan akwai hadisi da muka kawo da al'imamu tabarani ya roito wanda manzan Allah sallallahu Alaihi yake cewa tsoba liman malaka lisanuhu madalla alkhairin Allah ya je ga mutumin da ya mallaki harshensa wa wasi'ahu baituhu gidansa kuma ya yalwace shi ba sai ya zo da kali ya zauna gurin fira da cikashewa da taɓan mutuncin mutane ba manzo Allah kuma ya ƙara da cewa wa baka ala khati'atihi kuma mutumin da yake kuka akan zunubin shi da laifin da yake tsakankanin shi da Allah ya shagaltu da laifuffukansa wannan har ya ɓoye mishi laifuffukan mutane sannan mun kawo wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada yake jaddada masahabbai cewa inna a'radakum wa amwalakum inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun alaikum lallai da jinananku da mutuncinku da wato ainihin dukiyoyinku haramun ne a kanku kamar haramcin wannan yini na ranar tara ga watan wato ainihin zulhijja da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke magana haka nan mun kawo wani hadisi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke nuni akan cewa zunubi mafi girma sama da riba shine mutum ya saki harshen shi akan dan uwan shi musulmi akwai kuma takwaran wannan hadisin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan cewa riba tana da kofofi guda 73 karaman zunubin a gurin Allah shine kamun mutum ya zina da mahaifiyarsa to mafi girman laifin riba kuma shine mutum ya ci mutuncin dan uwansa musulmi kenan kaman ka ce wanda ya ci mutuncin dan uwansa musulmi kamar yayi zina da uwarsa so 73 Allah ko ya tsare sannan mun kawo wani hadisi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada bayani akan cewa lokacin da ya mi'raji ya tafi sama ya ga waɗansu mutane suna da ƙumbuna na dalma ƙumbuna na ƙarafa suna kyakketan fuskansu da ƙirazansu ana musu azaba a cikin wutan jahannama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika jibril waɗannan suwa ne kenan ya ce waɗannan su ne masu giba waɗanda suke shiga cikin mutuncin mutane suna cin naman mutane ba tare da wani haƙi ba duka dai waɗannan suna nuni akan wato haɗarin mutum ya rika kutsawa cikin mutuncin mutane hakanan mun kawo wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya isa mutum sharri ya walakanta dan uwansa musulmi wato idan ba shi da wani aibi a duniya sai dai yana cin mutuncin ƴan uwan shi musulmi to ya kida ya kanshi cikin mafi kololuwan girman sharri a wurin Allah subhanahu wataala hakanan mun kawo wani hadisi wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kira ya ce ya ma'ashara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman fi qalbihi ya ku cincirin da mutanen da yake a harshe sun yi imani da Allah amma imani da Allah bai kutsa cikin zukatansu ba manzan Allah ce to ku daina giban musulmi ku daina cin mutuncin musulmi saboda duk wanda ya ci mutuncin musulmi shi ma sai Allah ya ci mutuncinsa sai Allah ya bibiyi al'auransa duk wanda Allah ya bibi al'auransa to a cikin gidansa ma sai Allah ya kunyata shi ya tozarta shi ya walakanta shi to da sauran dai nasosa waɗanda yake mun yi magana a wancan khutuba da ta gabata to wannan khutuba ita kuma kamar yadda na ce ɗoriya ne akan wancan tana ƙara jawo hankali ne akan lalle musulmi ya sani cewa fa Allah ya mutunta musulmi kar ka je abin da Allah ya mutunta kai ka walakanta shi sai ya kasance kai tafarkin ka daban tafarkin Allah daban subhanahu wata'ala Allah kuma ya umarci mu ne ya mu ya mu mu saukar da fakafakai na rahama da ƙauna da tausayi da wato mu'amala cikin kyakkyawan yanayi inda Allah ya cewa yake cewa khfid janahaka lil mu'minin ka saukar da fakafakanka na rahama da tausayi da mutuntawa ga ƴan uwanka mummunai sannan Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da a rausasa a rangonta mu musulmi a wurin magana har yadda Allah yake cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma da wata irin rahama ce daga gurin Allah ya zama ka zama mai taushi mai rausasawa ga ƴan uwanka musulmi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sanya kaushin ɗabi'a da kaushi na mu'amala da cutar da musulmi ya sanya shi wannan yana sanya musulmi su ji suna kyaman juna suna jin haushin juna a inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kai mai sauraron ayon alqur'ani walau kunta faddan ghalidhal qalbi idan da ka zama faddan mai mummunan dabi'a ghalidhal qalbi kana da wato ainihin wato ghalidh wato kana da kaushi na zuciya lam faddu min hawlik wato sabban da suke tare da kai duk za su watse su kyale ka kenan idan mutum ya zama mai kaushi mai sakin harshe akan yan uwan shi musulmi to yana ji yana gani masoyan shi za su yi ta baya baya waɗanda suke ja yan gani kashenin sa na kusa da shi masoyansa sai su koma su yi ta baya baya baya da shi har su kyale shi a zanzari a bar shi kaɗai kamar yadda wannan aya ta magana da haka shi addinin musulunci a har kullum yana kira ne akan a kiyaye musulmi alfarmansa a tsare mishi mutuncinsa wannan ya sanya duk musulmin kirki mai tsoron Allah to yana taka tsantsan kare je ta'addanci a cikin mutuncin dan uwan shi musulmi saboda kada ya bari harshensa ya jawo mishi ya mishi sawarwarin tsiya ya sa a kifar da shi a cikin wutan jahannama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida mu sayyidina Mu'adh bin Jabal yace wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim yace to kai Mu'adh menene ke kifar da mutane a cikin wuta akan fuskokinsu au qala ala manaqirihim ko kuma akan wato hancinsu me ke kifa mutum a cikin wutan jahannama ya kifa fuskan shi a cikin wuta ko ya kifa hancin shi a cikin wuta illa hasaidu alsinatihim fiye da abin da harasan mutane ya girbo musu kenan irin sakin baki da mutane suke yi to babu abin da ke kai mutane wuta kamar harshe wanda wannan yana nuna maka akan lalle lalle kai taka tsantsan ko da manufa ta siyasa ko da manufa ta aikin gwamnati ko da manufa ta sana'a ko da manufa kowace irin ma manufa ne to kai taka tsantsan wannan harshen naka kar ya je kifar da kai a cikin wutan jahannama wanda ko aka jarabce shi ya zama shi sai ya ci mutuncin musulmi sannan yake samun riga ko yake samun wando ko ya samu kuɗi to duk wanda aka jarabce shi da wannan to ya fada cikin wutan jahannama domin wani hadisi da al-mustawrid radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akala bi muslimin aklatan duk wanda ya ci abinci ya ci loma ɗaya ko ya samu kuɗi ta hanyar cin mutuncin musulmi fa inna allaha yut'imuhu mislaha min jahannam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lallai sai Allah ya ciyar da shi kwatankwacin wannan a wutan jahannama wa man kusiya bi rajulin muslim wanda ya samu wata riga ko wani tufafi saboda ya ci mutuncin musulmi fa inna allaha azza wa jalla yaksuhu min jahannam to lalle sai Allah subhanahu wataala ya tufatar da shi da tufafin wutan jahannama wannan hadisi al-Imam al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad da al-Imam Abu Dawud sune suka rawaito shi da haka ya jama'a musulmi dole ne fa mu kiyaye alfarman musulmi da harasan mu da aikace aikacen mu kar ka yadda ka ci mutuncin musulmi ko da harshe ko da aiki kuma dole ne kowa ya tsara harshensa kar ka zagi musulmi kar ka yi mishi ƙazafi kar ka walakanta shi kar ka yi giban shi ballantana ka tsine masa domin manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya sanya duk wanda ya zagi musulmi ya sanya shi a matsayin fasikanci wanda kuma ya yaƙi musulmi to kafirci ne wato ƙaramin kafirci wanda ba ta fitar da mutum daga cikin da'ira ta musulunci amma dai girman zunubin shi bai ƙasa da mazinaci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne ya kansa kuma kafirci ne wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito haka nan manzon Allah a wani hadisi yace duk wanda ya tsine ma musulmi to kaman ya kashe shi ne duk wanda ya ce Allah ya tsine ma wani in dai bai cancanci a tsine masa ba to a wurin Allah za a rubuta mutum a matsayin wanda ya zubar da jinin wannan musulmin to me sai sa kai makanka irin wannan salalin tsiyan ka tsine ma musulmi a rubuta ka a wurin Allah wanda ya zubar da jinin musulmi mun yi khutubobi a baya akan hadarin zubar da jinin musulmi da irin bala'in da masu zubar da jinin musulmi suke fadawa sannan Allah subhanahu wataala ya yi mummunan narko ga wanda ya sifanta da waɗansu sifofi guda biyu alhamzu wal lamzu Allah subhanahu wataala ya ce wailul likulli humazatin lumaza bone rijiyar azaba ta tabbata ga duk wanda yake humazatin lumaza mai ɗabi'an hamzu da kuma mai ɗabi'an lamzu malamai suka ce abinda ake nufi da alhamzu ko kuma hammazu shine wanda yake yawan cutar da musulmi da harshensa allamzu kuma ko kuma allamazu shi kuma wanda ke yawan cutar da musulmi da aikinsa don haka ko wanda zai cutar da musulmi da harshe ko wanda zai cutar da musulmi da aiki a aikace yana da ƙarfi zai zo cikumuyan musulmi ya zubar da shi a ƙura ya tattaka shi kaga wannan a aikace kenan ko kuma ya haɗa kai da wasu a tauye mishi haƙƙi sai ya tozarta a hana shi albashinsa kaga wannan cutar da musulmi ne a aikace to duk dai irin salon da mutum ya bi wurin cutar da musulmi to Allah subhanahu wata'ala ya yi ma mutum alkawarin wailun wata rijiya ce a wutan jahannama aka ce ita karan kanta wutan jahannama tana neman Allah ya tsare ta daga wannan rijiya na wailun to a ce yau abin takaici musulmi ne za a jefa shi a wannan saboda ya ɗauki mutuncin musulmi yan uwan shi yana tallatawa yana cin mutuncin su ba tare da la'akari ba kaga wannan ba kankanin tabewa da halaka bane kai koda dai babu wani laifi wurin cin mutuncin musulmi sai zai iya jefa ka zuwa ga fallasa ranar tashin alkiyama to ya isa hadari ya isa ka gane cewa tabbas cin mutuncin musulmi fa ba karamar wato ainihin wato ba karamin zunubi ba ne ba kuma karamin hadari ba ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tambaye sahabbai shin ko kun san wane ne fallasashe suka ce a fallasashe wanda ba shi da ko sisi mana wanda ba shi da wani account da yake karban alert duk wata ko duk sati ko duk kullum ai wannan shine fallasashe wanda bai ajiye bai ba wani ajiya ba manzo Allah ce ba shine fallasashe a cikin wannan al'umman ba fallasacce shine wanda gashi ya zo tashin alkiyama sallah ta cika daidai wa daida irin yadda manzo Allah ce wasallu kama ra'aytumuni usalli haka ya sallah a duniya sallan shi tamkar irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya karbi sallah azumin shi irin yadda manzon Allah ya azumi kuma Allah ya karba hajjin shi irin yadda manzon Allah ya haji kuma Allah ya karba ibadun duk da ya gabatar a duniya ya tsara sunna sosai kuma sannan baya shirka da Allah sai aka je filin tashin alkiyama to amma akwai matsala ɗaya manzon Allah sai ya ce sai ya zo amma fa ya zagi wani ya yi mu wani ƙazafi ya ci dukiyan wani ya zubar da jinin wani ya daki wani manzon Allah ce haka nan za a ɗauko kyawun ayyukan shi a ta yanyanawa ina wanda ya makazafi a ɗibi ladan shi a bashi ina wanda ya zaga a ɗibi ladan shi a bashi haka nan za a yanyana kyawun ayyukansa har sai kyawawan ayyukan duk sun ƙare sai a rika ɗibo zunuban waɗancan mutane da suke da haƙƙi a wuyansa ya zagi wannan ya daki wannan ya ma wani ƙazafi sai a jibga masa daga nan sai a wurga shi cikin wutan jahannama manzon Allah ce wannan shine fallasashi don Allah cikin mu nan wane ne yake fatan Allah ya mishi irin wannan fallasar ranar tashin alkiyama wannan fa ana batun wanda ya zo da sallan kenan da azumi da komi cikakke to da ni da kai yanzu da sallan ma ana gwagwagwa ne a kanta cikin mu waye yake samun sallan jam'i na kwana arba'in a jere wanda manzo Allah ce wanda ya same ta a jere kabbaran harama bata wuce shi ba an rubuta mishi kubuta daga wuta da kubuta daga munafinci cikin mu wane ne yake kwana arba'in baya sallan jam'i bata wuce shi ko da raka'a ɗaya ne yana da wahala wane ne ke azumi bai zaman da kali waye ke azumi bai kalle-kalle a waya ibadun namu a nawa suke to wannan fa ana taɗin wanda ya zo da komi ya ji kenan komi ya cika amma kuma ya ci mutuncin mutane sai a mishi irin wannan bakar azaba to ni ko kaifa sai mun yi taka tsantsan jama'a mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita giba ita ce ka ambaci dan uwanka musulmi da abin da ka san baya so ko da wata sifa ce amma ka san baya son aka kira shi da ita to kar ka kira musulmi da ita wani baya son a ce mishi gurgu to kar ka ce mishi gurgu baya son a ce mishi wada kaka kira shi wada duk abin da musulmi bai so a kira shi da shi to ka nisan ci wannan kalma shi yasa ko kiran suna ne ka samu suna mafi daɗi na mutum sunan shi muhammad kira shi da sunan shi muhammad sunan shi abubakar kira shi da sunan shi abubakar sunan shi wane ka kira shi da mafi daɗin sunansa in ko baka yi haka ba to ka yi giba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai idan ya zama za ka faɗi ne don a gani ba aibantawa ko walaƙantarwa ba ne ka je muhammadu na son ganin ka wani muhammadin kenan ina wannan ina wannan wanda yake da ido ɗaya wannan wannan wannan bayani ne ba cin mutunci ko aibantawa ba sannan idan mutum yana son ya nisanci mummunan makoma ranar tashin alkiyama to ya nisanci sakin baki akan yan uwanshi musulmi nana aisha ta rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama tana cewa manzon Allah ya ce inna sharran nasi indallahi manzilatan yawmal qiyama duk cikin mutane gabaki daya wanda yafi mummunan makoma mummunan matsayi a wurin Allah ranar tashin alkiyama man wada'ahu nasu wanda mutane suka kyale shi auta rakahu nas ko kuma mutane suka fita sha'aninsa ittaqa afuhushihi saboda tsoron harshensa in ya ta saka a gaba in ya maka wankan tsarki to da ma na tsarki ne kila ya tsarkake ka zai shiga mutuncinka ne ya maka kacca kacca ya ɗauko ƙwanka da ƙwarƙwatanka ya ɗauko farkonka da ƙarshenka sai ya sauke maka lamba to irin wannan mutumi manzan Allah ce shine mafi sharrin mazauni ranar tashin alkiyama wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito kuma idan kai musulmi ka ji ana cin mutuncin musulmi to kai bakin kokarin ka kare ka kare idan ka ji an shiga cikin mutuncin musulmi ka tsagalgale ka kare ka ce ƙarya kake yi ba mu san abin ba mu san wani abu dangane da wani ba sai alkhairi kamar yadda manzan Allah sun ke cewa marar da an irda akhihi wanda ya ji ana cin mutuncin musulmi sai ya kare to raddallahu an wajihin nar yawmal qiyama ranar tashin alkiyama shi ma Allah zai kare fuskan shi daga wutan jahannama kuma irin wannan ya zo a cikin hadisin ma'az lokacin da ake magana akan fita yakin tabuk annabi ya ce ni ko banga banga wane ne cikin sahabbai ka'ab ne ko yawwa manzo Allah ce ni ban ga wani ba sai wani a gefe sai ce ai kawai ya samu kuɗi ne ya samu kuɗi ne ai an yi girbi an yi amfanin gona ta yi kyau shi yasa ya ki fitowa yaƙi nan take mu'az bin jabal ya ce bi isa maƙulta ya ce ƙarya kake abin da ka faɗi ya ce ya manzan Allah wallahi ba mu san komi akan ka'ab ba sai alkhairi ba mu san komi a kansa ba sai alkhairi to idan ka ji ana cin mutuncin musulmi to ka fito ka ba da kariya manzo Allah ce kai ma Allah zai kare ka daga azaban wuta ranar tashin alkiyama kamar yadda nake cewa jama'a musulmi kasancewan kakan zaɓe yana ta matsowa akwai waɗanda suka ɗauke su da mutuncin musulmi ne za su yi kuɗi za su yi arziki idan suka shiga cikin mutuncin musulmi shine 'yan takara za su gane eh yana tare da su akwai wani wani kilif da naga ana ta yadawa wani mutum ba fa malami bane wai amma ya rasa wanda zai ci mutunci a duniya sai wani malami ya tasa malamin nan ya aibanta shi kusan minti goma sha biyar kawai yana sukan malami ne yana aibanta shi yana zagin shi yana kiran sunan shi gatsar wallahi malami ya fi ka daraja a wurin Allah kuma mu talakawa mai la'akari ka kidawo min 'yan siyasan nan tun daga kan shugaban ƙasa har ka zo ƙasa sai kaga zai wahalan gaske ka samu wanda bai jam'iyya biyu zuwa uku zuwa hudu zuwa biyar ba to in dai din jam'iyya ne kake bata ma kanka lokaci to haka akan tarda daga jam'iyya kaza a koma kaza daga jam'iyya kaza a koma kaza sai ka ji kamun ba wancan ne ya zo yake aibanta wancan jam'iyyan yana faɗin babu alkhairi a kanta ba gobe kuma sai ya koma cikinta sai kuma ka ji ya zo yana tsarkake ta yana nuna ai wancan ne ba ta kyautawa to irin wa'annan mutane haka bata lokaci a kansu su ko waɗanda suke neman abinci sun ɗauki abin sana'a su je su ɓata ‘yan uwansu musulmi musamman malamai a cikin al'umma to naman malamai guba ne duk wanda ya ci naman malamai na rantse muku da Allah ya ci guba ba zai kyakkyawan ƙarshe ba duk iya yadda kake jin malami ya kuskure dama babu wanda ya ce malami ma'asumi ne baya kuskure ba annabi bane ba wahayi yake karɓa ba mala'ika jibril ke zuwa yana baki sako ba ijtihadi yake yi kuma idan ya ijtihadin nan ya daidai yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada ɗaya sallah ma da nassi ya sako a kanta da azumi malami yakan yi ijtihadi a kanta ya kuskure ballantana gurin zaben wane ne za mu zaɓa waye ‘yan takara abin da nassin ƙur'ani ko hadisi bai zo a kai ba ijtihadi ne gwargwadon abin da na sani gwargwadon iya ijtihadin da zan yi kenan ni na san wane ne shi na sani to da ka ga alkhairansa da ka ni ina ganin shi ya kamata a zaɓa ƙila wanda ba ni ba shi kuma bai san wannan da na sani ba wancan ya sani da ka kowa gina a matsayin ijtihadin shi amma waye taɓaɓɓe a cikin waɗannan masu ijtihadin wanda ya zaɓe saboda duniya wanda kawai maslahan kanshi yake kallo in wani ya ci ya hau raga za mu shaida za a yi da mu za a kusanto da mu wannan shine taɓaɓɓe hasararre amma wanda yake tsakanin shi da Allah shi ya fahimtar shi in wane hau addinin musulunci zai samu gata in wane hau al'umma za ta huta iya ijtihadin shi kenan ko a gaban Allah abin da zai faɗi kenan to wannan ba zunubi yake da shi a wurin Allah ba lada ɗaya yake da shi a wurin Allah ko da kuma yayi kuskure da haka jama'a mu kiyaye alfarman mu musamman alfarman malamai duk wanda yake neman ya raba ka da malamai shedan ne duk iya laifin malami kuma saboda in ya raba ka da malami ina za ka rika samun shari'a sai dai shirin shedan irin yadda fir'auna ya gaya musu ma'urikum illa ma'ara wa ma ahdikum illa sabila rashad wai fir'auna ne ke cewa shi ma yana da shirya shiryan ina nuna muku shirya madaidaiciya ne to sai mun yi taka tsantsan ijtihadat ne wanda Allah ya haska mishi yayi wani ijtihadi ya dogara da wani abin da Allah ya nuna masa shikenan in yayi daidai yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada daya amma babu maganar zunubi a ciki amma ko a fagen malamai ko a fagen wane ne wanda ya sa san rai da san duniya akan haka ya gina zaɓe ko rashin zaɓe to shine hasararre taɓaɓɓi Allah ka shirya da mu da haka jama'a mai makan mu qiyamul laili mu rufa makan mu asiri mu tsare mutuncin kawunan mu mu tsare mutuncin malaman mu malaman mu saurare su mi musu da'a in sun yi kuskure ya bayyana mana karara mu ne kai Allah subhanahu wataala ya gafarta musu domin ba mu asumai bane Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka yi mana gudunmuwar lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira ya Allah abin da ya kuma Allah ka iya mana abin da muke iyawa kuma Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka shiryatar da mu ka shiryatar da zura'an da ka bamu ya Allah ka taimake mu akan gaskiya mu rayu akan ta mu mutu akan ta ya Allah shugabannin mu Allah ka ja mu kurkudin su zuwa ga dukkan alkhairi Allah ka dora su akan daidai Allah ka taimake su su yi adalci mu kuma Allah ka azurta mu da yin musu da'a a tafarkin sunna ya Allah ka taimake malaman mu Allah ka taimake gaskiya da rayuwarsu da iliminsu su Allah ka tsare mana mutuncinsu Allah ka ɗora su akan daidai Allah ka tsare su daga kurakurai ɗaraban ilimi ma Allah ka musu muwafaka Allah ka ilmantar da su ilimi mai yawa mai amfani ya Allah abin da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ka ɗaukake mana Allah ka yaye mana Allah ka ‘yantar da mu Allah ka kubutar da mu daga yunwa ka ‘yantar da mu daga wannan hali da muke ciki Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk